أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yan uwa al'umma garin magaran da kewaye masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a yau muna ranar juma'a shidda ga watan zulqaida wata na goma sha ɗaya a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga maka zawa madina ina ganin wanda ya kiyar da sha uku ga watan tara shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa da kuma inda ke sarar bayan sai ne ga dama ya kaddara haɗo mu da ko a daidai wannan majalisi wanda babanmu malaminmu a shek shu'abu abdullah saleh yake gabatar da nasiha a cikin addinin musulunci wanda muka ambaci wannan tahiya tamu da sunan cewa addinin nasiha shi dai addinin musulunci wancan ya gyara wancan ta gyara ni in gyara kai gyara a gudu tare a tsira tare insha Allah kamar yadda muka saba muna tunar da yan uwa dukkan wanda yake da wata mas'ala amma sharadin mu wanda ta shahi addini kana da wani abin da ya shige maka duhu ko baka fahimce shi ba a cikin addinin musulunci to insha Allah ka aiko zuwa ga wannan wato TV ko kuma zuwa ma'ahad sabilu huda ga wankatare ko kuma a can wajen mu sabilu huda sabon gari insha Allah zan mu gabatar da su zuwa ga malam bayan malam yayi nazarin su insha Allah malam zai samu lokaci domin ya zo ya karba mana tambayoyin mu waɗanda suka shafi addinin musulunci saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jagoranci malam cikin abin da zai karantar da mu mu samu dacen alkur'ani mai girma da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da salafi salih magabata na kwarai suka tahi a kansa insha Allah ƴan uwa hallo muna ƙara tunatar da kawunan mu wallahi mu ƙara godiya ga Allah da dukkan mutumin da zai bada lokacin shi ba dan komai ba dan ya saurari wa'azi ya saurari maganar Allah mahaliccinsa da ke cikin alkur'ani ya saurari sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisansa ingantattu wanda Allah subhanahu wataala ya turo sa domin mu yi koyi da rayuwarsa gabaki daya domin mu samu gidan tsira gobe alkiyama wannan ni'ima ce mai tsada in ba da lokaci na in zo in zamna dan in gyara rayuwata ta duniya in gyara rayuwata ta lahira in samu tsira in samu gidan aljanna wannan farla ce wadda ba kowa ba Allah yake arzikawa sai wani da wani saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon sauraron wa'azuzzuka domin da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama domin Allah na ce ala bi zikrillah ta dama innal qulub da ambatan Allah ne da wa'azi da tunatarwa ne zuciyar samu nutsuwa ta samu komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma annabi na cewa a cikin jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci sabai suka ce ya rasulullah kamar wace tsoka ce annabi ya ce na'am ku saurara wahiyar qalb kenan zukatanmu suna buƙatar tunatarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa ƙarƙashin alƙur'ani da sunna domin mu samu tsira mu samu gidan aljanna gobe alkiyama akramakallah muna da waɗansu 'yan tambayoyi daga 'yan uwa da suka ɗan cewa mu gabatar da su zuwa ga mala na suna son a ɗan yi musu a taƙaice tarihin manzo kuma ce si a ɗan tsunkulo musu sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin mu samu faɗakarwa domin mu samu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama a taƙaice to insha Allah kafin malam ya gabatar mana darasi muna kira ga malam ya ɗan tsokalo mana wato sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan makalla bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله وهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين alaikum salam wa rahmatullah lallai wanda suka yi tambayar a ɗan karanta musu sira labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sun yi fikira sun yi tunani mai kyau saboda sira ka san labarin annabinka ka san shi kowa ne ne ka san shi yaya yake yaya darajar take na'am wannan abu ne muhimmi a rayuwar musulmi ballantana yanzu zamaninmu na yanzu sai ka ga samari ka tambaye su tarihin wani wani makaɗi ko wani mayaƙi ga bombar lai yaushe aka kashe shi ko yaushe ya mutu kai ko yaushe ya waƙa kaza duk sai da sun faɗa ma na'am amma ka ce ka tambayi wani annabi ka tambayi mutum annabinsa a ina aka haife shi a ina ya rasu ina ya kaura kwanan shi shekarar shi nawa wani wani bai sani ba na'am kaga babban haɗari ne wannan kenan ko in ce wajibi ne ma akan samarinmu su san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa san ɗabi'ar su su san halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bi halin shi shi halin shi Aisha tana cewa halin shi ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'ar shi ita ce Qur'ani duk abin da Qur'ani yake faɗi wannan shine ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi yake aiki abin da Qur'ani yace a yi da shi yake yi abin da ya hana shi ne yake hannuwa sallallahu alaihi wasallam kenan in muka san shi muka san ɗabi'ar shi muka san ɗabi'ar ƙur'ani yadda take muka bi yadda yake yi to mun tsira amma in muka bari ban ma yi to yi mace haɗari Allah ke yi to saboda wannan lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin makka ne ba ƙuraishi ne ba hashimi ne ita kuma ƙuraishi ɗin nan kana yasukun makkata ƙabilatu ƙuraishi ƙabilar nan ta ƙurayshawa ita ce take zaune a makka a nan aka santa ita kuma ƙabilar nan ta ƙurayshawa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ashrafu qaba'il ita ce mafi ɗaukaka daga cikin ƙabilolin arabin larabawa na'am ita ce mafi ɗaukaka tana da asali mai girma babba ce mai daraja ce a cikin larabawa saboda wani aka ce tana da makami a mai girma wasu ta harata bil hikimati wata jara ta shahara lau bil hikima da hikima sani mai amfani wani tijara da sai da sayarwa ta shahara da wannan wani ƙidamu da gabata to ashe kun ga a shahara da hikima sani mai amfani ilimi ana son duk kabila ko duk mutum duk musulmi a shahara da ilimi da ilimi mai amfani na'am magana ce mai karfi a nan.
na'am
a shahara da magana da ilimi mai karfi kuma hallau ka a zamna haka nan a yi zaman banza ita ta zaman towar tijara da sai da sayarwa kabilar su annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kwanan shi ma hutawar su ma duk kabilar su ma suna kasuwanci kenan musulmi ana umarnin shi da yin kasuwanci kai ya tsaya bai aikin komi Na'am.
saboda in banka aikin komi sai ga wataran in baka ci ba haram wataran ka ci wa sallam
والإقدام والكرم ga girma ga gabata to wani magabata ana son su kenan gabaci wani abu ne mutum ya adalci kuma a gabace ita wurin shi din nan da take kasuwanci in ta samu kuɗi kuma suna taimakon masu bukata na'am duk wani mai bukata wanda ya matsu yana bukatar wani abu suna taimaka mishi kenan kun ga in Allah ya sa kana kasuwanci ko kana wani aiki to duk wani ya matsi ya zo da bukata to ka taimaka mishi na ba haka nan wa tukrimu fudu baitullahi al-haram kana girmama bakin ɗakin Allah mai girma duk wanda suka zo aikin haji tana girmama su tana ci da su tana ba su har yanzu har yanzu na kar ku so ku ga yadda suke suna taimakawa wani zai huto a aikin nan na haji in me kake saidawa da su za ka zo ka yi gwanin tashi in ruwa kake saida sai ga talam guda ta zo da ruwa wannan fiya wata ɗina ana tarba mutane Ha- halin ƙurai shaka ta saba in siro kake saidawa shi za ka ɗauko ka zo ka raba mutane wani kuma shinkafa shinkafa a dahe shinkafa kaza shi zai fito da shinkafar da kaza yana raba wa mutane mai gidan kaji shi ma haka kajin za a soya ana raba wa gani duk abin da kake da kwai shi shi za ka raba mutane abinci kenan har yanzu suna wannan aiki eh suna raba wa wannan ita saboda wannan take da mukami azim mukami mai girma bainar arab tsakanin larabawa to wannan halin su ne halin su ne to suna cikin wannan halin sai aka sarautar da kusai bin kilab amr makka kusai dan kilab kakanni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aka sa- da aka aka sarautar da shi ya zamanto yana da al'amari mai zartarwa ya haɗa kan ƙureshawa kuma akan aikin kirki ya haɗa kansu ƙureshawa suka zamanto kansu a haɗe haka aka yi suka tafi suna wannan aikin suna taimakon gajiyayye suna taimakawa bakin aiki ɗakin Allah in sun zo duk suna aiki da kirki haka ƙabilar shi wata kuma. to sai shi sai dana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ne Abdul- muhammad bin abdullah ana ce mai muhammad dan abdullahi bin abdulmuɗallib dan abdulmuɗallib shi ne ya tafi ya tafi har ya zuwa kaka na ashirin da biyar na shi ne annabi isma'il na ya tafi wane dan wane wane dan wane wane dan wane har ya zuwa haka nan ya zama to shi kaka jika ne na annabi ibrahim annabi ibrahim kuma shi kuma dan annabi eh, annabi isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim ne na
to ya zama to jika shi ne kamar tarihi shi can sai mun zo inda aka kawo sannan ka'aba aka ajiye su da shi da ma'aikin shi hajara na
haka da shi haka suka zo a kasu nan aka je su annabi ibrahim da suka zo ta masar lokacin da lamaru da ya kore su suka taho nan masar daga masar aka ba shi wannan baiwa na wannan baiwa ta samu ɗa aka haka nan makka aka aje ta anan ya koma daga baya dawo har suka gina ɗakin Allah sai mun zo tarihin su ko wannan su ma ji insha Allah ya zaman to shi jika ne na ashirin da biyar ya ce kuma to renon shi a aka yi na an da aka aike shi Ana- annabi sallallahu alaihi wasallama an aje shi maraya A, an aje shi maraya na shi kuma an aje shi yau a watan rabi lawal sani ashira na rabi lawal aka aje shi sha biyu da watan rabi lawal amin fili shekarar giwa an gasawa shekara aihuwar shi shekarar giwa don akwai wani sarki abraha ana ce mai abraha a abrahan nan ya zo ya kashe ka'aba to da ya zo kashe ka'aba allah bai yi ba bai kashe wata wannan shekara aka ahi manzon allah sallallahu alaihi wasallama na shi ne ya aka yi zo kashe ka'aba da ya zo ya kashe ta sai allah ya hane shi har ya zo da wata giwa mai girma katon giwa No.
katon giwa ya zo da ita ya kashe ta to sai allah ya mai da kun- mugun kullinsa a cikin hallaka shi ne har sura da ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana inda aka ce alam tara kaifa fa'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول
wannan sura ta sabka a kan annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda aka zo kashe ɗakin Allah sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara baka gani ba ai kai sani fa'ala rabbuka bi ashabil fil yadda ubangijinka aikata da ya ashabil fil da ma'abuta giwa to su ma'abuta giwan nan sun zo da giwar su kashe ka'aba a nan sai giwar da kanta allah ya mata ilham ta katta je ta kashe ɗakin nan sai ta kwanta ba ta tafi ba aka yi ta kishin turan giwa bai yi ba yaya aka yi su ma da aka yi haka fara sala alaihim alam yaj'al kaydahum fi fi tadlil dalil ba zo mugun kullinsa a cikin hallaka wa arsala wa alaihim arsala alaihim tayran ababi sai aka aiko musu tsuntsayen babi da tsuntsaye ne na wuta da abu kuma da aka aiko su tarmihin tana jihon su bi jaratin na su ji yayin na wuta ko dutse na wuta tana jihon su ta kashe su waja'alahum ka'asfin ma'qul kasan ya su in ka gansu ka asifin kamar karmami ma'qul ma'akulin abinci yiwuwa yadda wuta in ta samu karmami sai ta lakuye shi yadda saniya in ta samu karmami da harshe sai ta lakuye shi to haka na aka musu to yaya aka yi tsuntsaye da suka zo suka fara jihonsu kowane da sunan wanda zai nasa ba suka watse suka yi ta- aka yi ta nasa musu sai aka bar mai kawo labari na'am shi ma ya kawo labari wurin sarki sarki na can baya a zaune ya can baya da ya zo ya ce mai ai wasu tsuntsaye ne suke jeho wani abu kowa suka jeho mai hiyar mariki sai ce ka ga irin su a can irin nuna sun da ya yi shi ko ya tsuntsun shi ya naso mai nashi a gaban sarki ya mariki kenan ka ga mugun kullum sai ya zama halaka to ga kahin nan akwai wata hikima ta Allah ta wannan ɗaki na ka'aba yau ma gobe ma mutum ya yi nufin karkatar da mutane ko lalata shi ko wani abu na'am Allah ce za mu ji za mu ɗanɗana mushi mugun azaba yau ma gobe ma ko da wasa wasu abubuwa suna nan duk wanda ya ce ya yi su ko yanzu da ya gama da lafiya Allahu akbar ya ce zai lalata ka'aba na'am ko yau mutum ya gwada ya gani yadda za a mai haka mutum ya samu ɗaya ce sunan shi Allah ya ga in ya kwana shi ma ɗan bai kwana wannan abubuwa duka abin gudu ne Allah ya kiyaye kayan shi wanda ya taɓa shi da haka alƙur'ani na'am
yau ka ɗora wani baƙi ɗaya ko ka rage ɗaya a ƙauyen ƙayau wani sai mai da Allahu akbar eh na'am wannan Allah ya kiyaye kayan shi daga wani Allah yake tsare da su ko a ƙauyen ƙayo sai Allah ya- ya- ya sa wani ya ɗasa ɗan ba ko ɗan ya in ba ce kamar da ta ya to sa gyara na'am akwai Allah ya sa ya ajiye wasu mutane musamman aikin su kula da ƙur'ani tsari ne na ubangiji Allahu akbar
to kahin nan kahin a jewa musu wannan tsakuwar lokacin da sarkin ya ya zo garin ya aika musu ya ce ga yanin ya zo a faɗawa shugaban ya zo ya kashe ɗakin wani in ya so a kuma can gudunsa a rika bauta ɗaki a yi wani ɗaki can amma ka san duk yaƙi in ya zo duk dukiyar da kuke da kai ba ta kowace ko su amshe ko a zuba wa gwamnati ta a yi aikin ya kasa da ita ko su su zo su amshe to da aka yi haka duk kayan suka tarraye su rika amshewa suna kwaciya suna kwaciya sai a kwace kayan na abdulmutallin kakan na annabi kakan na annabi aka amshi ɗan tumakan shi da ya aukan shi da yake shan nono su dama lokacin na arzikinka kana da jarinka kana sai da sayarwa sauran abincinka kuma awakai ne da tumakai da raƙuma su ne kake cin abinci nonon wannan shi aka hisa a yi nono a sha nono a yi suku a yi mai ya kuma ya kasance da alkama sun samu sai alkama ya gurasa kawai shi sai a kora a wakan shi da tumakan shi aka fi da su da aka fi da su sai ce to bari in bi bisa shi na ya tarda sarkin ya ce a mai iso aka mai iso ya ce a ce mai shugaban wannan garin ne shugaban gurin ka'aba ne mai tsaron ka'aba ne shugaban ta ne shi ke aka ce zo da ya shigo ya ce abin da ya sa na zo akwai 'yan busashe na da nake cin abinci mutanenka sun koro su sun gama da naku duka to ni kuma ban da ƙarfin samun wasu da su nake cin abinci na zo neman alhurma gurin sarki a bani busashe na in samu in ci abinci sai cire to kai ne shugaban kaba ce ni ne nake kula da ita ya ce ina mamakin ka mamakin ka nake ya ce ne mamaki ya ce mamakin da nake ma na zo in kashe ɗakin wai baka roƙe ni ba ka ce kana so ka in kashe ɗakin in bar muku shi wai sai ka ce ‘yan busashenka wasu ‘yan busashe su ne kake so a baka kawai shi ne muke mamaki ya ɗauki magana ce i sarki wannan busashe su ne nawa amma wannan ɗaki ba nawa ba ne wannan busashen su na sani nake cin abinci da su su nake sha da iyalai na su nukewa amma wannan ɗaki wadda mai shi ba nawa ba ne in ya barka ka kashe ya barka in ya hana ka ka kashe ya hana ka ka ga yin wannan magana da ganin shewa sarki ya rasa yadda zai ya kawo abin ya ɗaure mai kashe sai ce ku ba shi kuma kanshi Allahu akbar sai aka ce a je a ware mutai aka je a kai shi aka ce ware naka ya ware ta makanshi da aukanshi ya tafi to kun ga sai aka zo Allah ya hana a kashe ɗakin kun ga ɗakin ya mutu
faji alahum ka asfi ma'qul har sanya su ka asfi ma'qul sai annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan shekarar shine aka aife shi saboda wannan duk tarihi yake nuna an zo a ce Rusha haka a yi annar sallallahu salama ya ce wulidin nabi sallallahu salama a hamil fi kwace yau masani ashara min rabi alawal a hamil fi ya ambaci wannan wurin ake ambatan wani lokaci daga nan annabi sallallahu alaihi salama da aka ahe shi aka shiga renon shi ya ce ara na tuhu ummuhu ayyama sun mai suwai batu jariyatu amiri abi lahab annabi sallallahu alaihi sallama da aka haife shi har da ta ummuhu ayyaman ɗan kwanuka ushi ta guje shi bayan washe suwai ba jariya ta amince abi lahab ita kuma baiwa ce ta wani uban shi ko kanan uban shi abi lahab daga nan ne kuma samarta masu da homar al'atan aka nema mashi ko masu reno kamar ya adafil arab fil istirna kamar yadda al'adar larabawa al'adar larabawa in mace ta aihu ana samun masu reno saboda ba su ba yansu nono sai a a yi a ba da mai reno ta yi reno mai ban nono ta yi ban nono kamar mu yanzu nan kowa da al'adarsu na'am mu yanzu nan al'adar mu nan kun ga lo- eh, ana samun mata su rika zuwa gida gida suna yin tuwo ana biyan su Mm.
ana samun su da yawa duk mafi yawan mutane masu hali suna ɗaukan mata suna wa matan su tuwo ana biyan su to su kuma a can al'adarsu sai su rika zuwa duk wadda ta aihu tana ban nono sai ta je ta ɗauko wasu ɗiya wanda za ta rika ba su nono ana biyan ta A'a.
kenan tana ban nono ga ɗanta tana ban nono da wani ɗa wata in ta iya biyu ta yi biyu in dai tana samun ƙoshi tana ci tana sha tana samun abin da zai gudar da nono ba sa yabi yunwa to sai ta ɗauka to shine suke zauwa gari suke zauwa gari suna neman masu reno kullum su zo ba su wanda suka su zo su sa su kewa gari muna neman reno muna neman sai a basu wasu a zamna a gidan ana ba su abinci wasu kuma su ɗauki yaron su ta yi gidajensu da su wasu kuma yan ƙauye da su ɗauki yaron su ta yi da shi da can ƙauye saboda in an kai shi ƙauye zai shaƙi iska mai kyau zai ɗauki fasaha ta mutanen ƙauye zai ɗauki irin lugga ta mutanen ƙauye ba ta wata birni ba yaron ya fito in ya zo yana ɗan ƙaramin shi ya gane abu da yawa saboda nan da wanda aka kai shi ƙauye ya yi ɗan eh, ɗan shekara ɗaya biyu da wanda yake zaman birni abin su ba ɗaya ba ne saboda fasahar su tana zawa daban-daban shi wanda ya san fasahar ƙauye in yi birni ya ɗauke ta wani kuma wacce ne sani to saboda wannan suke yin haka da to sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana maraya sai halimatu sa'adiyya ta zo tana neman masu aiki masu ɗa ba ta samu ba to sauran masu reno duk in sun zo an ce musu ga yaro maraya sai su a su sa da su maraya kowace aka ce ga yaron nan maraya ne ba ta so ta ɗauka sai ita ne mata sa'adu nan da ta zo aka ce mata maraya ne da ba ta ɗauki bosu ta ce to tun da na rasa tun da na rasa barin ɗauki marayan ma in ga yadda za shi ne ya ta ɗauki marayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam to da za ta zo ita dama talakace talakace ba ta da ƙarfi da za ta zo tana da jakka kasan larabawa yadda ko ga halin abzinawa ko bugaje a jakkai suke su kai daji su yi ɗakunan su yi kome da kome haka suke yi. to su ma laraban wannan halin su ɗaya da wani haka suke suna hawan jakka suna taya ko jakki to ita halimatu sa'adiyya tana da jakka to zakkar ta ta kullum ana mata dariya bata tahiya bata da tahiya da kas da kas da ke take tahiya to nan da aka zo ta ɗauki manzon Allah shugaban duniya shugaban annabawa shugaban halittan Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa sallam.
da ta ɗauke shi tun yana ɗan ƙaramin wani Isaac kada ya samu kuzari da ta samu kuzari ta har take tserewa jakan nasu in za a yi tafiya har suna ta kai jakka ta halima yau ta tada yau ta tada ashe su ba su san ba ta ɗauki shugaban annabawa ta zo da shi garinsu da ta zo nan garinsu a wannan zaman da ta ya yi da fari ya yi shekara biyu shekaran nan biyu da ya yi sai Allah ya yalwata garin ya musu arziki ya musu yalwa komi suna samu a garin duka saboda albarkar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu alheru mai yawa a nan amma kuma ta ga abubuwa na har al'ada a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tana ga wata nan tana kwance tare da shi sai ta ga bayyana har na wani lokaci sai ta gan shi sai ka sha hawa ta ji ba ta ji shi ba wani lokaci da ta ji shi to irin wannan kaga har al'ada da kama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara biyu a gurinta da ya shekara biyu a gurinta sai ta maido shi dama reno ana yin jinga shekara biyu ta yi samu sosai ta yi arziki Allah ya arzata da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ta maido shi da ta maido shi saboda abin da ji daɗi da shi ta ce tana neman alhurma a mata arziki a ba ta shi ya ƙara shekara biyu kenan yi shekara hudu a gurin da shi kenan sai aka yarda da aka yarda sai aka ba ta shi ta komo da shi ƙauye ya zauna nan gurinta to a nan yana magana ya fara magana yana magana yana magana shi ne a nan suna wasa da yara sai jibrilu ya zo ya kama shi aka tayi da shi aka harɗa cikin aka hudda zuciyar aka hudda jinin zuciyar aka sanya haske aka jika aka mai da aka ɗinke ya taso ya taho har an ga jini aka ce a gube shi to yara sun zo da gudu sun ce wasu mutum sun kama muhammadu sun yanka shi sai abin shi ya yi to ita daga nan wannan bai da Allah ta tsorata da ta tsorata ta ce to yanzu wannan kan wani abu ya same shi bari in mai da shi wurin iyayen shi kan wani abu ya same shi a gurin nan shi da sai ta maido shi gurin iyayen shi da ta maido shi yana da nan gurin oshi ya samu shekara biyu a gurin ma'aifiyar shi daga nan shekarar nan biyu sai ta ma'aifiyar ta rasu ita ba da ta rasu wa zai ɗauke shi wa zai ɗauke shi umma aimanin habashiya ita ta ɗauke shi ita kuma da ta ɗauke shi kun san yaro babban ya ɗauke shi to sai da mace mai kula da shi saboda wannan ita wannan da ta ɗauke shi to akwai mai kula da shi shi ne jabdu kakan shi abdulmuɗallabi abdulmuɗallabi shi ke kula da shi yana kula da shi ita kuma tana kula da jikin shi da kula da shi da yadda ya kamata na yaro da ma'aikiya sai zamanto kuma cikin shekara takwas shekara ta takwas Allah da ikon shi sai wannan kaka na shi ya rasu kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ba uwa ba uba ba kaka yana maraya da duka kuma wanda suka rene shi uwarshi suwaiba halima ummu aminan abashiya mata iri iri iri guda hudu suka rene shi tukun kuma kakan shi ba ya ɗauka bayan kakan shi ne sai kuma da ya rasu shi ne wan uban shi abi ɗalib ya ɗauke shi abi ɗalib kuma shi ne kun sani uban su yi na alikarar Allah wa zuwa ko rabi Allah anhu to shi shi ya ɗauke shi shi ne ya ɗauke shi suna tare da shi har ya zuwa wajen shekara shekara nawa a hamsin da biyu zuwa da uku wani yana tare da shi har ya mutu ya ce a nan adam sallallahu alaihi sallama ya rayu yana cikin maricin wani amma ka san sarantaka shi ya fara girma shi da ya fara wayo haka shi wan uban wannan nashi sai fara kama hannun shi inda zaya da shi za kun ga bulaguro ana taya da yaro bulaguro to wani zai ta yi bulaguro shi ɗan kasuwa ne sai ya kama ne su ta yi kasuwa sham da ya ta yi sham da shi a tahiyar shi birnin sham a nan ne wani rahidi wani malami na kirista ya gan shi da ya gan shi dama ai a cikin littafin su duk akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da zai duka da ya gan shi ma sai ya gane shi ya ga wannan mutumin shi ne ake hudu annabin nan na ƙarshen zamani tunda duk suna neman shi dama su ga inda zai fito su yahuda suna so fito a gurin su su kuma allah ga abin da yake nufi da ya gan shi ya zamna yana ƙarfa kayansu sai zo ya tambaye shi ya ce yaro daga ina kake ya ce a mu daga makka muke daga makka ya sunan kai shi sunana muhammadu ya sunan baban kai shi abdullahi kakan kai shi abdul matsalin yusuf kenan duk abin da ke cikin ya sani da abin da ke rubuce sai da haka da kakan nashi ya zo da wan uban nashi ya zo kai ya ce wannan yaron ka ne eh daga ina kuke ya ce eh daga makka ne ya sunan shi muhammadu ya sunan baban shi ya ce abdullahi ina baban nashi ya ce ya mutu maraya ne uwar shi wa ce ta mutu maraya ne ya ce to abin da zan haɗa maka wannan yaron maza ka kauda shi daga nan ka tafi da shi ka koma da shi saboda kan yahudawa su gan shi in yahudawa su gan shi to kuma da kashe shi ba rikici za a yi maza maza ku koma shi ne ya tambaye shi suka dawo da shi annabi sallallahu alaihi sallama yana nan maka ya shahara bisidiki da gaskiya wal amana da amana ولم يشرب الخمر يا راسنا shan giya suna wala bai tauba shan giya wani ihtifal wani taro da za a tayi wasa na yara annabi ta uwa bai shiga sha'ani duk wani wasanni da za a yi a yaran ma bai hatta sammuhu amin Allahu akbar hasi da kansu suka da samu shi suna suka ce ne amin amin amintacce yardaddan mutane kai kariya da karau har suna ba da wada'ihim ajiye-ajiyensu wa amanatihim da amanoninsu suna badawa ya ajiye musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ajiye musu ajiye da suka ce ne amini kowa yana da kaya yana tsoron ka a taba sai ya kawo gudun manzon Allah ya ce ajiye sai ajiye ana nan ya shahara annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abubuwa sai ya kai shekara ashirin da biyar a lokacin nan sai sai da hadiza sai ta ji labarin shi ita kuma hadiza mace ce miliyoniya mai kuɗi yan kasuwa mai kuɗi sai ta ji labarin shi an ce aminu ne aminu sai ta ce to duk mai kuɗi ko yau ma ko a ina ma inda mutum amintattu inda mutum amintacce ya iya ba shi komi zai kasuwanci mu ma yanzu a nan rishin amintattu ya sa ba a ba da kuɗin amma inda amintacce a ko'ina ka je ka amshi kuɗi ka aiki kai kasuwanci kai ka samu shi ya samu to mutanen ne zai yanzu ba kamar da ba in ka ba su su ta kansu sai duk wanda ka ba in bai ce in bai ce bai ma wasu za su tara su ce yau kai ita kanka ba kai za ka nema wani kuɗi ka ji su mai mugun sharri ya bari to su ba ruwansu ta zo ta ce ka zo ka tafi kasuwanci akan dukiya ta ka tafi shan ta gama shi da yaron ta mai sara bawan ta ne ta ce duk abin da aminu yake so na'am ka mishi aikin ka mai hidima shi kuma ya tafi da kayan kasuwa ya je ya saya ya saida daga nan ta yi ya yi lodi na raƙumma da kaya ya tafi shan da ya tafi a hannu a hannu ya sai da kaya Allahu yau akbar kasuwanci a wurin wani ma ya yi gare wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am
gurin wani ma ya ci riba bare wani a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da kaya da daraja ya samu kaya ya sai wanda suka ci dama ta ce wa ta'atihi min rabi afdal ma ta'ati da gari za ta bashi afdal mafi yawa ma ta'ati da gari abin da ta ba wani shi abin da aka samu na'am
da ya je ko ya samu kuɗi linki linki ya zo da su ta zo aka sabke kaya ta ga kaya haba su rafi min aminu sallallahu alaihi wasallam ta yi farin ciki ta yi farin ciki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga ba ta iya samun wani wani zai mata irin wannan aiki shi kenan ta cewa gorata ita wannan bawan Allah tana so ta aure shi wa arsalat tahaduhu li nafsiha da kanta ta aika gurin wan uban shi aka zo neman aure ta ce na zo neman aure wurin ka ka ba ni yaron ka ka aura mun shi ya ce na aura miki shi ke mai kira ka ji manya na'am
ya ce na amsa na amsa mai shi ke daga nan aure ya tabbata Allah da ikon shi yana so musulunci ya ɗaukaka shi ya kawo ya haɗa wannan aure da yaro ɗan shekara 25 da mace cikakka yar shekara 40 saboda ta ga komai ta san komai ko mai kuɗi ce kuma ta shiryar da shi shirya ta zaman duniya Allah ya gama yana ya fara tare da ita yana kasuwanci Allah da ikon shi da lokaci ya yi na za a bashi aiki sai ya fara fita gari hira ya fara fita kogon hira ya ta hannas ai ya ta'abbat yana ibada a can menene ibada nake ta hannas yana ta hannas ai ya tafakkar yana tunani iya zuwa daga kwana goma zuwa kwana goma sha biyar ko kuma wata guda duk yana yin wannan akan ibadar shi da ta yi shiga kogon wannan har lokacin da Allah da ikon shi na'am ya ba shi aiki inda aka ce aya ta zo mala'ika ya tarda ya tarda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon hira ya ce mishi ikaratu akwai sura guda musamman wadda take ita ce farkon sura da ta fara saukowa a duniya ita ce sura ikra بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Mhm. mala'ika ya sabbar da shi ya zo nan gurin ya tarda shi da ya tarda shi ce mala'ika ya kama ni ya rungume ni ya girgiza ni ya girgiza ni me ya ce mini ya ce ikra ikra ya ce ikra shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana bi qari'un ni ba mai karatu ba ne ya kama shi ya girgiza shi ya ce in karatu in karatu yana ma'ana mai karin hasa ne ne karatu saboda wannan mu in za ka an karo نعم mu da ke maka masu koya karatu ne نعم sai mun girgiza shi ya san za a yi ta sunna ce muka wuta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mun sai mun girgiza shi kuta ya ga dai lalle za a yi karatun lalle sai ka yi shi insha Allah shi ba ka girgiza shi ana ga karatun aka ce sai ka yi shi ikra wa rabbika al-akram tukun yace mai ikra kai karatu wa rabbika al-akram da sunan ubangijin ka mai girma halaka al-insana min alaq ya halitta irin nan na mutum min alaq daga gudun jini ikra wa rabbika al-akram ka karanci sunan ubangijin ka mai girma na'am allazi allama bil qalam wannan da ya san nadda rubutu da alƙalami allama al-insan ma lam ya'lam na'am ya sanar da mutum abin da bai sani ba ya ce ka gani kai karatu da sunan ubangiji ka karanci sunan ubangiji ka ka karanci na'am kai da sunan ubangiji
allazi khalaq wanda yake khalaq ya halitta to ya halitta mutum kuma da gudan jini min alaq من ألم شين حديث وانتت إن أحدكم يجمع خلقه في بدن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم ثم ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم ينتهي في الجنة كون مسلم بالإسلام أنا حلت الشيء min ummihi daga yana gudan mani yana cikin mani da ruwan mani kwana arba'in a cikin ma'aikar tukun kwana arba'in din nan zai yi kwana wata arba'in yana alaqata alƙatan gudan jini ya zama jini wannan ruwan fari ya koma jini kajin kima ta Allah ba da yake kuma sun kwana arba'in kuma ya zamanto alƙatan murgata murga su zama ta tsoka bayan wanda kaga arba'in arba'in uku kuma sai a aiko mala'ika ya busa mai rai a yanka a yanka baki tukun a sanya kashi a daidaita ko ina a ƙohohin kunnuwa da ƙohohi tara na jikin shi a- a gyara duka ya komi kuma a umarce shi ya arba'i kalma da kalma guda hudu a lokacin za a yi sabi rizqi to wannan sura Ah.
ita ce farkon sura wadda ta fara saukowa a cikin ƙur'ani ita ce aka fara annabi sallallahu alaihi sallama da ya mai haka sai ya firgita ya firgita da ya firgita sai nuhi gida da ya nuhu gida ya tarro ya tarro wannan da fari da ya fito sarari sai ya ce na hega kamar mutum a bisa kujera tsakanin sama da ƙasa shi ba a sama ba ko ba a ƙasa ba tsaka tsaka haka sai ce ya muhammadu innaka la rasulullah Allahu akbar ya muhammadu kai ma'aikin Allah ne. kai ma'aikin Allah ne Allah ya aiko ka kai ma'aiki ne. to shi ne na ya hurgita ya hito da gudu ya taho iya karkarwa ka san mutum sunan mutum sai in ya tsorata ya zai karkarwa sunan mutum sai in ya tsorata ya ji kamar yana masassara na'am to sun yi shi ya komo yana kuɗe kwanci ya ce a ita khadija dassiruni dassiruni dassiruni dassiruni riheni riheni maza ya ce riheni sai ta rihe shi ya ce karkawa ya karkawa don da na zarfi ya rihe shi a shi shi ba- ya rihe kai gan sai ya gan shi sai ya rihe shi na'am
to sai tashi ce in zanna da ya zama ta ce me kake gani ya ce wani ne nake gani ga yana ina ganin shi ta ce kana ganin shi "Eh." sai ta kware kanta da ta kware kanta sai mala'ika ya ɓace ta ce kana ganin shi ya ce ban na ganin shi sai ta rihe kanta da ta rihe sai dawo kana ganin shi ya ce ina ganin shi ya ce "To mala'ika ta ce Allah ba ya ce wataƙila haukaciya zai yi ta ce a'a Allah bai barin ka haka nan Allahu akbar Allah bai barin ka haka nan kana taimakawa masu bukata kana taimakon mutane kana da amana kana da kaza kana da kaza ka zana abu da dama wanda yake duk mai wannan zai samu yana Allah ya biya shi Allah ya kare shi kana haka wani yaro kuma hallau cikin ruwan nan hallau sai aya ta zo ta biyu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
to ya aihwal mudaffir ya rufa ai kaga gani yake shi ya tsira نعم to a cikin bargon sai zan ce ya aihwal mudaffir ya kai wanda ka rufa ka rufa ko to kumfa anzir tashin masa ka yi galgadi ka yi wa'azi menene wa'azi galgadi ka wuta ka ce a mutane Allah ya aiko ni abubuwa duk wanda bai yi da kyau kar ku yi farkon abin da za ku bari shirka kar ku gama bautar Allah da wani babban abu wanda ake so a kiyaye shine shirka نعم
kan mutum ya yarda ya tsahi ko da ga mona maza ga mona mata نعم ko na ga kuturu ban yi ba sa'a ko na na yi sa'a kai ko na ga makaho ban yi sa'a ba akwai matsawa masu wannan a cikin musulmi ba su san ba tsahi mutum ne in ya huto da sahilau ko za ya kaso shi ko za wata bukatar shi in ya ga kuturu ya ce koma bai yi ba sa'a ko ko ya yi sa'a wani kuma in ya gama kawo ya koma bai yi ba sa'a ko ya yi sa'a wani in ya gama ce sai ya koma bai yi ba sa'a ka a bashi kashi ko ya ga namiji to ce kan sahi da maza ce sai ya koma to wa'annan dukkan su in mutum ya ɗauke su namiji mace kuturu makaho duk bayan Allah ne نعم
duk wanda ya gansu ya ce bai yi ba sa'a ko ya yi sa'a to shi ne ake cewa mushrik ya to ka tashi ka yi galgadi ka eh, ka galgadi mutane ka ai shirka saboda shirka ita ce mafi dutsen abin da Allah bai yi su. amma duk wanda ya mutu hadisi yana ce wanda ya mutu bai yi shirka ba shi da aljanna amma duk wanda ya mutu yana shirka sai a ce Allah ya yi shi da shi da نعم aljanna wa rabbuka fakabbir kuma ka girmama ubangiji ka girmama ubangiji wasu ya baka fakasya ka tsarkake tuhuwarka kun ga a nan annabi ya wuce gurin wasu mutane ana musu azaba ba don wani abu sai don abin da bai kawo ka bi tsaya ana mai azaba saboda bai ya tsarkake fitsari نعم shi ne kawai saboda za ka ce wasu ya baka ka farka ke kuka kuma warziba ba hajjar ka kaura cewa gudu wala tambin ka suka suka ka yi baiwa don a ƙara maka kakka haka wani rabbi ka fasa biyar ka yi haƙuri da al'amuran ubangiji نعم to ka gani wannan abubuwa ne wanda suke za a diba a gani a yi bayani a kansu da yawa to amma ina ga lokaci ya ƙure mu saboda a nan za mu tsaya sai allah da wani ɗaya kai mu wani lokaci kuma mun zo za mu ci gaba da wannan insha allah sai dai yanzu ne addu'a allah ya cika mu da imani آمين wanda suke taimakawa allah taimaka musu آمين kuma uh, Allah ba mu zaman lafiya a ƙasa da lardu آمين Allah ba mu sabon arziki آمين Allah ya tashe mu da yunwa آمين da wata dukkan musiba آمين Allah ya kiyaye mu da dukkan abin da zai tada hankalin jama'a zai tada hankalin baki da Allah ke ya yi salata annabi ya yarda
مبارك له آمين آمين اللهم اهدنا الى الايمان وزينه في قلوبنا آمين.
وقرأ الينا القران بصوت اللسان آمين.
وجعلنا راشدين آمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا آمين.
بل إنا غفرت لنا وإنا استغفرت لنا هذا من آمين.
هذا الدنيا والآخرة إلا آمين.
بنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا بما آمين.
أنزلت واتبعنا رسولك فينا مع الشاهدين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من آمين.
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله